ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى لا زلنا في باب الأوقات التي نهيت عنها الصلاة فيها الصلاة قالوا أما حالة طلوع الشمس وحالة الاستواء وحالة الغروب lokacin huduwar rana da lokacin da rana ta yi tsakiya sama ba ta gabas ba ta yamma a zahar bai shiga ba dab da shiga a zahar da lokacin faduwar rana to me malamai suka fada a cikin wa'annan lokuta fahtalafu fi qada'il fara'id fiha malamai sun ƙari jura ilimi wa'annan lokutan da aka hana yin nafilfili a ciki nafila kadai aka hana ko duk sallah shi suka ce to in akwai sallar la'asar a kanka gashi ka zo dab da faduwar rana lokacin bai halatta a yi sallah ba ya za ka yi za ka tashi ka yi sallah haka lokacin azhar haka lokacin asuba to shine suka ce fa zahaba aktharuhum ila jawazihi mafi yawancin malamai suka ce in akwai sallah a gashe kai ya halatta kai ko eh yurwa zalika an aliyyin mazhabin imam ali bin abi talib kenan wa ibn abbas da habarul umma wa bihi qala ash-sha'bi wan nakhai wa hammad wa huwa mazhab malik an fahimta lokutan da aka hana sallah din sai ka kwanta bacci kana farkawa dab da faduwar rana sai ka jira har rana ta fadi tukun kai sallah ko sai kai sallar ka eh a lokacin za a yi ko mazhabin imamu ali da ibn abbas na haka aka ji har imamu malik ko wal auza'i wa shafi'i wa ahmad wa ishaq an ji duk wayannan manyan malamai ko wa qalu suka ce annahyu an tatawwi'in yabtadi'uhu al-insanu muhtaran hanin da aka yi suka ce nafilar da za ka yi kuma kai ka zaban makanka za ka yi ma'ana nafila mata fi sun karkasu kenan akwai nafila mai sababi akwai nafila da babu sababi kai ne kake sha'awar ka tashi kai sallah an fahimta wa kazalika jawwaza shafi'i fiha haka imamu shafi'i halatta kullu tatawwu'in to imamu shafi'i yace duk wata wata sallar nafila lahu sababun min qada'i sunnati wanda nafila da take da sababi ko za ka rama wata sunna ce da ka saba baka yi ba za ka yi an wirdi ko wani wurdi ne da ka saba nafila ce ka saba yin ta lokacin ya kai baka samu kai ba sai gashi nan dab da faduwar rana ko huduwar alfijiri ko azhar aw tahiyyati masjidin in ittafaqa dukhuluhu aw salati al-khusuf in wujida fiha tahiyatul masjid da salatul khusufi duk kuɗuwar in ya kama duk sa'an da ta kama za a yi wannan halin bai shafe su ba an fahimta wa qala ashabur ra'yi al ahnaf suka ce la yajuzu an yusalli fi hadhihi al awqat al thalatha fardan wala ghayrahu suka ce baya halatta kai sallar farilla ko wani ko nafila illa halatal ghurubi sai dai lokacin faduwar rana yajuzu asru yawmihi fa hasab dab da faduwar rana ba kai sallar la'asar ba na wannan ranar ya ce za ka iya kai in ji a hana amma ban da wannan sallar ba su halatta maka kai sallah ba sai ka bari har rana sai ta faɗi an fahimta waru ya har abi bakar ne siddiq wannan riwayan ba ta tabbata ba amma aka ce an rawaito an abi bakar ne siddiq annahu nama an salatil asri aka ce an rawaito sayyidina bakar yayi bacci har sallar la'asar ta zo bai samu ya tashi yayi ba fassai kaza inda gurubi shams sai farka dab da faduwar rana falam yusalli hatta gharabat shams bai sallaci la'asar ba sai dai ban rana ta fadi ta fadi tukunna wa ilayhi zahaba ba'du ahli al-kufa wal aktharuna ala annahu yusalli fi zalika al-waqt don suka ce zai salla a wannan lokacin wannan riwayar da aka rawaito daga sayyidina abubakar bata inganta ba to an gama da wa'annan ko واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة ما لم يسن قارجنا إلمي dangane da sallar janaza a cikin waɗannan lokuta uku da aka hana yin sallah sallar nafila ko eh fa ajaza ba'dhum wa huwa qawlu shafi'i imamu shafi'i da malaman da suka suke tare da shi suka ce ya halatta ai ruya an ibn umara kana yusalli ala janazati ba'da al-asr an rawaito cewa abdullahi dan umar yana sallar janaza bayan sallar la'asar wa ba'da subhi da bayan sallar asuba idza sulliyata li waqtihima in aka yi sallar asar akan lokaci bayan sallar asar janaza ta zo za a yi sallah aka sallar asuba in aka yi sallah akan lokaci bayan an sallah ce janaza ta zo za a yi mata sallah wala yusalla inda tulu'i shams wala ghurubiha suka ce ba za a yi sallar janaza ba lokacin huduwar rana ko lokacin faduwarta wanda kenan aka cire a ciki a zahar wannan hadisin mawqufi ne mun karanta cikin muwatta ruya an abi huraira an rawaito daga abu huraira annahu salla ala aisha ta zaujin nabiy sallallahu alaihi wasallam ina sallu as-subha yace akhrajahu al-bayhaqi fi al-kubra من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه عن نافع عن أبي هريرة ومخرمة لم يسمع من أبيه إنما روى عنه كتابا ما أنا هل يزوى كوي مغانا كتابا سيدنا أبو هريرة يا إما أنا عائشة صلى باين صلى الصباح أم فهمت؟ وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها ila karahiyati yanzu ka ce makaru sun karhanta ne ba sun haramta ba ne akan haka za a iya ko ba za a iya yi ba wa huwa qawlu ata'in wan naha'i wa bihi qala al-awza'i wa thawri wa ibn al-mubarak wa ashabu ar-ra'i wa ahmad wa ishaq saboda me suka fada ka suka ce lima in ka ya ce lima ya kawo digo guda biyu lima saboda abinda akhbarana abu abdullahi muhammad ibn al-hasan al-mirbandi al-mirband al-kashai قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سراج الطحان الشنجي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن قريش بن سليمان المر المروزي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام ابن سلام أو ابن سلام ابن سلام يكا وصلي تشدى دوكا سلام نيكو ابن سلام كو ya sa wasali ɗaya ko bai sa wasali ba to ya kai kasan salamin ne eh wani da shadda wani ba shadda to malaman hadisi shi ce maka abdullahi ibnu salamin guda kaza ne ibnu salamin guda kaza sai an bibi komai don a tajjace maka a fayyace maka kada ka yi gwaranci wajen karatun ba salamin da salamin shi an bambanta malaman da suka tace abu ya kai haka kuma a zo ana wasa da abubuwan da wahalar da suka yi حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي ابن علي بن رباح عن أبيه عن أقبة بن عامر قال irin wayannan matsalolin don kaje kana karanta ne kafin hadisi ba lalle ne ka fahimce su ba fa yadda ka karanta sai ka tafi haka nan to sai ka yi sai ka zaɓe shi a ce maka ai sallami bi tashdidil lam ko shine wani da wani kowa ko mutum ɗaya ne kawai ko mutum biyu ne ibn salamin kuma littafi shi ne wane da wane da wane in ba haka ba duk karatunka ba za ka yi gano ya ake yi ba in ka an sa shadda ka sa shadda in ba sa shadda ba karka sa shadda to ya aka yi in wurin sa shadda ne ba sa ba sai ka karanta kuskure wurin kaza ne ka sa kaza ka karanta kuskure amma aka sanar da kai ka karanta wurin malami to shikenan ya zama maka ka'ida kenan a cikin kwakwalwa in ba haka ba ya za a yi a ce sallamin ko salamin saboda wannan ka'idar tana nan qala yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fiha yace lokuta guda uku manzo Allah ya kasance yana hana mu yin sallah a ciki sallar nafila kenan ko wa an naqbura fiha mautana kuma kada mu binne mamatan mu wanda lokuta kenan idza tala'ati shamsu hatta tartafi abazighatan lokacin da rana ta fito har sai ta yi sama ta fudo ta fito وإذا تضيفت للغروب إذا مالت للغروب in ta karkata za ta je ta faɗi kafin ta faɗi dab da ta faɗi din an hana kenan ko wa nisfan nahari ina ma na nisfan nahari dab da shigan azhar an fahimta wannan riwaya sahih muslim kenan ko hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an yahya bin yahya an abdullah bin wahab an musa bin ali an abihi an uqbah bin amir qala ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا كان ميصلى أجلي كان مبن ممتم إنا ما كان مبن ممتم ما كان أي صلى الجنازة على حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب قوله سيمانا يتي فتندي نقبر فيها موتانا أي ندفنا يقال قبره إذا دفنه وأقبره إذا جعل له قبرا قبره إذا قبره إذا دفنه أقبره إذا جعل له قبرا يوارى فيه ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره ما معنى فأقبره جعل له قبرا كده wayan su manya suna yi a gidan suna da girma su sai su duk zuriya su duk da ɗan uwansu duk wanda ya mutu nan za a binne shi akbarahu kenan ay ja'ala lil insani qabran yuwara fihi wa sairul asha'i yulqa ala wajhi al ardi وقوله تضيفت للغروب أي مالت الشمس للمغيب رانا تأكر كتزات فاج ويقال منه ضافت فهي تضيف ضيفا ضافت تضيف ضيفا إذا تضيفت للغروب زي كاو مكا تضيفت للغروب إن تكر كتزات فاج zai ma alaka tsakanin ma'anan tadayyafar lilgurubi da ma'anan daif الذي ينزل إليك لأن اللفظ واحد واحدة أي مالت ومنه سمي الضيف ضيف يقال ضفت فلانا إذا ملت إليه وكذلك زوا غريش ونزلت ونزلت به وأضفته إذا أملته إليك كجاوش غريك وأنزلته عليك قال ابن مبارك معنى قوله أن نقبر فيهن موتانا Abdullahi dan Ibn al-Mubarak zamil Imam Ahmad yace fadar haka an naqbura fihi mautana ya'ni as-salata 'ala al-janaza an fahimta to yanzu ya halatta ai sallar janaza bayan da asar ko bai halatta ba eh ya halatta ko bai halatta ba ya halatta har zuwa me faduwar rana wayanda suka ce kar ayi me suka ce suka ce haramun ne ko makaruhi eh makaruhi shi ke nan za a yi sallar janaza bayan la'asar ka bayan sallar asuba ko haka kuma za a binne ko domin yasa ake ta jayayya wanda ya je karanta sai a kar a binne haramun ne a haramun ne ko makaruhi ne makaruhi ne in aka ce abu makaruhi ne ya nan ma'ana zalika ya haramta kenan ya haramta ba ko akwai mutane suna son a san su za a yi abu makaruhi in ai ba in ai yayi amma sai ya nuna shi ya sani a ai kaza kaza kaza kaza sai kowa ya wani sai a san shi a farrik tasud wa khalif tashtahir eh farrik tasud rarraba kansu zaka zaka yi musu jagoranci ba ka rarraba kansu ba sai kaga zama jagora wa khalif tashtahir ka saba sai kaga yanzu an sarka ga abin da aka zo ka ce a ko ka ce e sai kowa ya wuri da a to ya aka yi ya aka yi aka yi to kaga an san shi ke an san ka'ida ko farriq tasud wa khalif tashtahir yanzu kowa neman shuhura yake shi yasa ba za a taba zama lafiya ba matsalar da ba komai bace sai a ɗago ta mai da ita komai ana ta ja ana ta jayayya ana ta jayayya ga matsaloli aiki gabanka ga aiki gabanku kun bas shi kun je kuna ta fama kuna wahal da kanku kan abin da ba za ku iya magance shi ba akwai abubuwan da za ka iya magance su akwai abubuwan da za ka yi kana karantar kana ilmantar da mutane za su zo su gyara duk abin da kai kasa din amma sai ka bar shi ka je kana faman gyara abin da ba za ka iya gyara shi ba don Allah wata hikima ke cikin wannan akwai hikima cikin wannan akwai hikima cikin wannan babu hikima cikin wannan ko kadan ba hikima ba ce ba an fahimta kafin ka fuskanci abu ma sai ka auna ka gani wannan abun zan iya magance shi in zan magance shi wata nawa ko shekara nawa ba za ka binciki wannan ba sai ka je ka fada a ciki sai ka dagu da komai ka zo kana neman mafita kana neman mafaka mafita kuma ka kasa an fahimta da'awa ba aiki ne da kowa zai iya yi ba in Allah zai aiko mai da'awa sai ya zabi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatu shine anbiya wal mursalun an fahimta saboda ba karamin aiki bane ba abu ne da zaka zo ka yi cikin sauki ba فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما za ka zo abin da ake shekaru hamsin ko sittin ko saba'in da ka gama karatu ka zo kana so cikin shekara ɗaya ko biyu ka magance shi da wahala ko? eh? da wahala? da wahala? wace irin wahala ke ci ba hayaniya ba ce ba sai ka kimanta wannan abin sai ka kimanta suwaye ka yi musu gata to sa'an nan sai ka san wannan zan iya ma tuku ko ba zan iya ba in zan iya shekara ɗaya ko biyu ko uku za su ishe ni iya ko sai shekara arba'in ko hamsin eh ba karamin aiki ba ne fa a daina ɗaukar shi abu ne mai sauki sai a je a komai sai ya rikici باب الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة وتمسألة كما وي رانا الجمعة أي سسوشي أي صلى النافلة هو لوكتين لوكتين da aka hana me yasa aka ce ranar juma'a saboda khususiyar ranar juma'a ko saboda menene malam zai faɗa mana ko insha Allah za mu gani قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم naha anis salati nisfan nahari manzon Allah ya hana a yi sallar nafila tsakar rana lokacin da dab da azahar ta shiga amma azahar ba ta shiga ba hatta ta zula shamsu sai in rana ta yi zawali illa yawmal jumu'ati sai aka togace aka ce amma ban da ranar juma'a kamar yadda aka hana yin sallar nafila a wayannan lokaci amma aka ce ban da makka an ce manzo Allah ya ku abdul bani abdul manaf kada ku hana duk wanda yazo ya dawafi nan yayi nafila kowanne lokaci shi yasa makka ba za a hana mutum yayi sallar nafila ba bayan bayan da asar ko bayan maga dab da magaruba ko da duk sa'an da mutum yayi dawafi shi yayi nafila an fahimta to هذا الحديث ضعيف ضعيف السند وقد روي عن ابي قتاده من طريق منقطع ان رويته daga abu qatada amma hanya fi inqita munqati عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال سيتي إن جهنم تفجر إلا يوم الجمعة شيما قلنا حديث ضعيف قلت ما لا يتي وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة malamai sun ƙari juna ilimi a cikin wannan ruksa da aka yi sassauci da aka na ranar juma'a minhum man qala hiya mahsusatun bi man hadara al-masjida li salati juma'ati mubtakiran wai wannan ai sassauci ne ga wanda ya zo ranar juma'a ya zo da sauri ya sammako ya zo juma'a yana jira a zo a yi sallar juma'a in ya saura zaune in ya shaura zaune bacci zai kama shi to ya halatta ya tashi ya ta nafilfili ko da lokacin da aka hana ne an ji hikimar su ko falahu an yi tatawwa'a waqta zawali li'annahu kad yaghlab kad kad yaghlibuhu an-nawm fa yahtaju ila daf'ihi an nafsihi bis salati an fahimci wannan magana wa minhum cikin malamai kuma man zahaba ila annaha 'ammatun fi haqqi kaffatin nasi li fadilati al-waqti yace ai kowa ma zai iya yin haka saboda خصوصية جمعة كينا قلت يتي وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تفجر إلا يوم الجمعة وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة المنع عن الصلاة حالة الطلوع وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني الشيطان وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تفجر حينئذ وتفتح أبوابها شيما وانا حديث هكي قلت وهذا التعليل وأمثالها وأمثاله مما لا يدرك معانيها يتي وإن تعليل illa mana manzo Allah ya ce kar ai kaza saboda kaza saboda kaza yace ko kai tunane ba za ka fahimci hikimar da ke ciki ba to me ke wajaba akan mu in ya zamana ba za mu iya hararo hasko hasko gani gano hikimar da ke ciki ba su me za mu yi ce inna ma alaina al'imanu biha sai mu yi imani da haka wata mu gaskata watar kulhaudi fiha kada mu kusa a ciki sai mun san hikimar da ke ciki wata masuku bil hukumin mu'allaka biha mu yi riko da hukuncin da ke cikin wannan abin saboda mai manzon Allah ya faɗa وروي عن علي أنه قال لا يصلى يوم الجمعة نصف النهار وعن الحسن مثله باب الرخصة في الصلاة في هذا الأوقات بمكة حرسها الله باب اللي زنا عيسى السوتي لو كنت عندك أنا يصلى إنن إن مكة جزاء إيه؟ قال في الصلاة في هذه الأوقات إلا بمكة إلا بمكة مكينا حرسها الله قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم ابن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا بني عبد مناف يا كو بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا duk wanda ya jibinci wani al'amarin mutane mana wanda ya zama shugaba kenan a fahimta fala yamna anna ahadan tafa bi hadha albayt wa salla ayya sa'atin sha'a min laylin aw nahari eh bi hadha albayt tafa bi hadha albayt tawafi yam cikin makka ake ko tawafi kaaba tawafi ake tawafi bayan ai tawafi ba akwai nafila da za a yi ba to nafilar da za a yi ɗin ina ne za a yi duk inda ka yi cikin masallaci ya yi duk inda ka yi ya yi ko bai ba هذا حديث حسن صحيح قلت ما لا يجي wannan manya-manyan matsaloli ne ba kuma ka mai da hankali ba za a je a tambaye ka sai ka ga ka rikice ko kai ma baka sani ba manya-manyan matsaloli yake ka yana nuna maka mazhabin malamai a ciki sai ka mai da hankali to ka san mazhabin suwa ne kenan mazhabin suwa ne kenan wannan makaruhi ne wannan haramun ne wannan ya halatta ko bai halatta an fahimta qultu malam yace اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة بمكة ما لم يسن قارجونا إلمي أتكين ين صلاة التطوع أتكين وانا وأن لوكتا ورأوكو دا أكهانكو أمكة فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين suka ce duk wayannan lokutan da aka hana yin sallar nafila ai ba a hana tawafi ba ko tawafi kuma kai tawafi ka kara ka gama akwai sallar nafila bayan ta ko bayan shi ko to za ka iya yi kowane lokaci ne ruya ibn abbas annahu tafa ba'da al-asr wa salla rak'atayn wa bihi yaqulu shafi'i wa ahmad wa ishaq ana ji wa qila wa ansu kuma suka ce الرخصة عامة في جميع التطوعات suka ce sassaucin ya shafi ya kunshi ya hada da duk wata sallar nafila li'annahu ruya fi hadisi abi dharr illa bi makkata wa zalika li fadilati al-buqa in kana sanadu da'ifa yace an hana kaza an hana kaza yace amma ban da makka saboda falalan wajen inda ake yi ina falalar take ka'aba kadai ce ko makka eh makka wa karihahu qaumun kama fi sa'ir al-bilad wa bihi yaqulu malik wai su malamai ko suka ce a an karhanta kamar yadda duk garin ruwa in an inda aka haramta din aka haramta sallar nafila wai lokuta guda uku haka makka ma an haramta wa thauri mazhabin imam malik da sufyan thauri wa ashabur ra'i da mazhabin ahnaf waƙalu suka ce to in suka ce ya haramta sallan nafilar suka haramta amma ba wanda isa ya haramta tawafi akwai lokacin da kai ake haramta tawafi to in kai tawafin ya za ka yi sallar waƙalu idza tafa ba'da subhi lam yusalli hatta tatlu ash-shams ko ya salla bayan salata sai zauna har sai rana ta fito sai ta shi nafila aw ba'da al-asr fa hatta taghruba ash-shams me yasa suka ce limaru ya an umara annahu tafa ba'da salati subhi fa lam yusalli suka ce an rawaito cewa sayyidina umar yayi tawafi bayan sallar asuba da yayi tawafi ya gama bai sallar nafila ba wa kharaja min makkah hatta nazala bi dhi tuwan fa salla ba'da ma tala'at ash-shams sanadin akwai rauni a ciki وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء وينسوا سكتش أبن لكن في الصلاة أتكون حديث الدعاء وكان ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس في كده ها a haka ai dole sai an yi karatu ne dole sai an yi karatu sai an je an zauna ana karantawa ana maimaitawa sai ga Allah yana haskaka maka zuciyarka sai ka zo ka ba mutane bane suka yi suka ruruta ba kai kana da kiwiya ne ba za ka iya ba ba ka da dama ka zo ne ka ji karatu ba ka da aikin da za ka yi ba zaka zo ka ji karatu ko ko abin da yake baka sha'awa ko ana faɗa ma abin da kake so amma ka zauna ka je bayan ka ji karatu ka je ka zauna gidan awa biyu kana bi ka rubuta wannan ka ja layi na kaja shekara ɗaya biyu uku ka zama babban fakiri ka zama babban ma duk matsalar da aka ɗago kana da jawabi da za ka ba haka ba ne ba suka ba suna ba mu labari ana karatu muktasar ne da manya-manyan littattafai wani ya zo sai ya karanta in ya karanta shekara biyu sai ce alhamdulillah sai ma da ce da haka muka samu wani sai zai karanta da yawa sai ce alhamdulillah sai ma da ce da haka muka tara akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci me ya bambanci an samu iri biyar kuma an tara ba a fahimta ba suna manyan malamai manyan malamai suna da matsaloli aka yi tafsiri ka za ka za aka ce menene azabar sa'ir menene finnar shi aka saya ce a ai ba za mu kwana cikin wuta ba a ci gaba ba za a kwana cikin wuta ba a kara eh za mu fita sai a fita sai a kai wani wurin to sai a tsaya aka suke manyan mutane ne manyan malamai ne manyan malamai ne باب ما يصلى في هذا الاوقات من الفوائد babin da ya zo na sallar da ta wuce ka baka yi ba in ya hatta hadu da wannan lokutan da aka hana za ka yi ko ba za ka yi ba قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال يتي سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول ناجي أبو سلمة بن عبد الرحمن ينا فدرتشي قالت أم سلمة أم سلمة تشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mini bayan la'asar fa salla indi rak'ataini babu ma yusalla fi hadal awqati min al-fawaid kenan min al-fawaid abinda ya wuce to she kawo nafila ya kawo dan ba sallan farilla da ta wuce ka in musulman ta ce wata rana manzo Allah ya shigo min bayan la'asar she ta she sallan nafila raka'a biyu lam lam akun arahu yusallihima ban taba gani ya sallace su haka bayan la'asar ba faƙalat ummu salama sai ummu salama radila ana ta ce faƙultu ya rasulallah sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laqad sallaita salatan lam akun araka tusallihima tusalliha tusalliha aw tusallihima tusalliha tusalliha aw tusalliha akwai yako akwai yako akwai yako baya suware ne nasu baya yusallihi ma nan baya qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ce mata ke kin fiye shi shige ina ruwanki a sai ce an ji ko manzo Allah ya zo sallah raka'a biyu matar ta ce ya kai wata sallan da ban taba ganin ban taba ganin kai ta sai yau ya yi fushe ce kin fai shishigi ina ruwanki sai ce me sai ce inni kuntu usalli rak'atayn ba'da adh-dhuhri abin da ya faru shine ni nikan sallaci raka'a biyu bayan sallah azhar kafin sallah azhar da bayan sallah azhar wa innahu qadima alayya wafdu bani tamim aw sadaqatun fashaghaluni anhuma baki suka zo wafdu bani tamimin suka zo muna tattaunawa har har lokaci ya wuce ban yi sallar raka'a biyu da nake bayan azhar ba fahuma hata ne raka'ata ne su ne wa'annan raka'o'i guda biyu da ke manzo Allah ya kwaci kansa ko bai kwaci ya karba ko bai samu ba ya yanzu ita kuma ta ita ma ta samu ilimi ko ba ta samu ba to kaddara da ta faɗe ce kin fiye shi shige na ruwanki shi kenan to me aka karu ki ba abin da aka kawo an fahimta ba yadda za a yi sai ka warware mata sai ka fahimtar da ita eh a dole to aka ce ka yi kuskure da wani ya yi kuskure kasancewa wani ya yi kuskure baya zama wa hujja a hannu ka kai ma bar ka yi kuskure an fahimta kasancewa wani ya yi kuskure ba hujja bace da za ka ɗauka kai ma niwa ba ne kuskure sai kai ka gyara kai ne namiji ita mace kai ka ce ba ta da hankali jahila ce ba ta sani ba to sai a in mutum bai sani ba ko ya jahilci abu sai yayi sai kai ma kai jahilci sai kai me sai ka gyara an fahimta haka ta ce man an ba aka haza ina ba man an ba aka haza wai ba ka wannan labari kala nabba'ani al-alimul khabir nabba'ani al-alimul khabir ba haka bane ba da fada aka warware amma masala ce da take da wahala ki tambayi manzo Allah wai ba shi labarin wannan kin san kuma ana san mishi da wahayi kuma kin san manzon Allah ne ba mutum ne da yake adi ba ya yi fushi ya ce dan me zaki da biki isa ki dan me yace nabba'ani al-alimul khabir in tatuba ila Allah wa qad sagat qulubukuma bayan ma yayi muku sai kuma ya gyara abin ya buda masa hanyar kofar tuba abinda za su ku gyara in tatuba ila Allah wa qad sagat qulubukuma sai Allah ce wa in tazahara alayhi fa inna Allah هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زهير ayyaki ya musu yawa bataliya ke nan mata guda nawa a sauko musu a sauko musu wannan bataliya eh ya musu yawa ko ka ɗauki sanda hakuri ya zama dole ne hakuri ya zama dole ne komin zafinka za ka zo ka gaji ba dai mace ba ba dai mace za ka yi mu'amala da ita ba wallahi ba ka isa ba kowa ne ne ba a gyara kuskure da kuskure ba ana gyara kuskure da kuskure da me ake gyara kuskure daidai don hankalinka ya tashi ranka ya ɓace ka yi fushi to dama ba abinda shaitan ke so ba ke abinda shaitan ke so ke sai ka yi fushi ka tayar da hankalinka ka je ka jawo makanka fitina sannan ka zo kana ce wallahi lokacin da dai ba da cikin hayyaci na ba da cikin hankalina ba ni dai balla ba dai uku waye kai ka cikin wannan kai hakuri kawai ya wuce ke ba ka manzo Allah ya karantar da mu ba waɗannan sunonin suna da wahala ko sai sa ba a damu da su ba amma gemi da gajeren wando ba ya ɗora maka wata wahala yanzu kowa zai yanzu ba wannan maganganu an manta da su gemo da gajeren wando ba haka bane ba da ne zama yayi ya zama yayi ana ta yi da an ga mutum yana ci da shi ahlus sunna ne ya dage wandonsa ya dage yanzu an da sa irin wannan rigu nan ma a a a waye tambaye ka waye tambaye ka rayuwar manzon Allah gaba daya ba a gyara kuskure da kuskure ana gyara kuskure ne da hakuri da daidai kai ka ganta kace kana son ta kuma kai ka fi kowa sani darajar ta da amfanin ta to dole kai hakuri da ita haka nan haka haka Allah ya halicce ta haka manzo Allah ya fara al mar'atu khuliqat min dila'in a'waja wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج أجاب الله وزع الله كان وزع الله بي وزع الله إن كتشي سيكا ميكا دايتا سيكا كريا ونن كشنكو نبي كما سيكا مي وإن استمتعت بها إيه ميكينا إيه إن ذاك جدادي لإتاء za ka ji daɗin tare da ita kuma wannan halin na nan yadda yake ba zai hana ka jin daɗi ba a wannan lokacin ba ka fushi rarrashi ba rarrashi za ka yi ba eh eh هذا حديث متفق على صحته أخرجه عن قريب عن ابن عباس والمسور ابن مخرم وعبد الرحمن ابن أزهر أرسلوه إلى أم سلمة فذكرت وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن فهد رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح yace manzon Allah ya ganni ina sallah raka'a biyu bayan sallah asuba fa qala ma hatani rak'atani ya qais manzon Allah kenan fa ya ga mutum yana yin abin da ba haka zai za a yi ba ya ce da ya gan shi yana yi fada ya masa tsawata masa yi ma hata ne rak'ata ne ya kaisu ya kaisu ba mutuntawa a cikin wayan na rakawai guda biyu kuma fa ya kai kaisu fakultu sai na ce inni lam akun sallaitu rak'atayil fajiri ayya manzo Allah raka'ata al-fajr ne ban sallace su ba fasakat fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mi ya halatta kenan ko bai halatta ba yayi daidai kenan ko ba daidai ba yayi daidai ففي دليل على جواز قضاء الفوائد yace wannan shi yake nuna cewa ya halatta ara masallolin da suka wuce فردا كان أو تطوعا بعد الصبح وبعد العصر أنجي wannan kissan sallar asuba da wannan wayan na rakawai guda biyu ce ya manzo Allah raka'a ta alfajir ne da ban yi ba bayan aka sallar asuba sai na tashi ina yin su ina rama na tashi ina me kamar ka ce ina me ina ramawa sai manzo Allah ya ce zai shuru ma udifa ila wa sunnatu hiya ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw wasf aw taqrir هذه سنة تقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد على شيء لن يستطيع أحد من العلماء أن يقول له لماذا لأن, من لأن رسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك والسنة ما أقره النبي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم أن غاني يدس كي استنباتكم wani raka ta alfajir ta wuce shi bayan sallah su ba ya rama manzo Allah ya tabbatar da shi an fahimta to shi yasa kai ma in sallar nafilar da kasu shi yasa da makaranta yace au menene au sunnatin au طيب تطوعا akwai kalam da ya amfani da ita akwai kalmar da ya amfani da ita awurdan awirdan ina mana awirdan a saba kana yi abinda ka saba kana yi to wancan awirdan din nan ina ya shigo ummu salama ta ce ya manzo Allah kai gashi ka shigo kai bayan la'asar kai sallar raka'a biyu ban san ka da wannan ba sai ce me raka'a biyu ne na bayan azhar da na saba yi larura ta zo ta hana ni su ne na rama su yanzu an fahimci wannan ya halatta ko bai halatta ba khususiya ce ga shi da diri matarsa ba shi da ta tambaye shi واختلف أهل العلم في من صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر متى يقضيهما قالوا أنا صلى شيء كشك صلى كما بقى سامو كاي ركعتي الفجر ذاك يوش ذاك روي عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح أنا رويته لك عبد الله بن عمر أنا إذا صلى الصبح سيتاشي يسو وبه قال عطاء وطاووس وإليه ذهب ابن جريج والشافعي وقال قوم وإنس من يما لما يكون مسكتي يقضيهما بعد ارتفاع الشمس زي راما سبايا إيسي لوكة صلى النافلة يا شبو وبه قال القاسم ابن محمد وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتت ركعتا ركعتا الفجر fasallahu ma ba'da an tatlu ash-shams wa ilayhi zahaba al-auza'i wa ibn mubarak wa thawri wa ahmad wa ishaq wa ashabu ar-ra'i wa qala qawluhu sallahu ma ba'da tulu ash-shams la yamnu an yusallihu ma qabla tulu ash-shams للجواز أليس كذلك وقال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة الله كرم صدايتي يقضيهما ضحى إلى وقت الزوال زي راما سو لوكتين الضحى معنا لوكتين دا صلى تحلت تكينا هر إزوى وقت الزوال ولا يقضيهما بعده بعد الزوال بزي راما بعد وهو قول وهو قول للشافعي وتم جناتي مذهب الشافعي معنى مذهب الشافعي أنسى مسألة لي قد أبيك ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة الله كان مسجد منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس isnaduhu hasan wannan zai kore wancan wanda ya tashi yana yi tayi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nafilan da yake bayan asahar darura ta kama ba a yi ba aka zo aka rama bayan la'asar to sai aka daina ko sai wannan kuma ya zama sunna manzon Allah bayan da asar duk sai yayi nafila to me yasa yake yi kuma shine abinda malam zai fara ko an fahimta babu muwazabati nabi sallallahu alaihi wasallama ala rak'atayn ba'da al-asr an ji ko na'am ummu salama raka'a biyu kadai ta ga an yi so daya ta ce ai ba a saba yi ba manzo Allah ya ce ga abin da yasa to daga nan kuma sai manzo Allah ya ci gaba kullun sai ai ko an manta ko na azhar ne ko ba sunnar bayan da asar kuma ta tabbata kenan amma ga kowa ko ga manzon Allah kadai shi yasa ya ce babu muwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala rak'ataini ba'da al-asr manzon Allah kenan shi kadai sallallahu alaihi wasallam an fahimta قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وحول السند قال وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاءً imla'an kaga ikhlasi cikin ilimi imla'i akai قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي الحكم قال حدثنا انس بن اياد الليثي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت عن كربونا عن عائشه الله كرمت ذاتي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط umma salama ta ce ban taba ganin kaya ba sai wannan na aisha kuma ta ce manzon Allah bai taba barin raka'a biyu bayan da asar ba a waje na da dai mana ko bayan da asar duk sai yayi raka'a biyu هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى بن سعيد وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير كلاهما عن هشام هذه وجه مسألة لكم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخركي قال أخبرنا أبو الحسن التيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولاه ويطبي ابن عبد العزى قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر أن تنبيتنا عائشة ركع بيد من الله كيما العصر فقالت سيتشي كان يصليهما قبل العصر يا كسنشينا صلاة سنيكا في العصر ثم إنه شغل عنهما سألنا wata rana sai aka shagalantar da manzon Allah kamar yadda riwaya ta gabata baki suka zo ko sadaka aka kawo manzon Allah zai raba aw nasiyahuma ko ya manta da su fa sallahuma ba'da al-asr she manzon Allah ya sallace su bayan al-asr ya rama su kenan ko to bayan ya sallace summa asbatahuma sa'annan sai tabbatar da su yanzu bayan al-asr ma manzon Allah zai sallar nafila me yasa sai ta ce wa kana idza salla salatan asbataha ta ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallah nafila sai ya tabbatar da wannan nafilar ba zai daina ba ke riwayar muslim هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قلت ما لا يجي منين قلت وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال abdullahi dan abbas allah ya kara masa dace inna ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da al-asr li'annahu atahu malun fashaghalahu an ar-rak'atayn ba'da adh-dhuhri ana fahimta fa sallahuma ba'da al-asr wa lam ya'ud lahumma yace wai bai sake yi ba kuma qultu wal awwalu ashharu yace na farko da na aisha ta fara shi yafi shahara shi yafi tabbata annahu asbatahuma wa dawama alaihima wa kana mahsusan bihi khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtalafu fi wajhi tahsisihi malamai sun kari juna ilimi ya aka yi zamo khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minhum man qala kana makhsusan bi an yusalli ba'da al-asr at-tatawwu wa qila fa'alahu fa'alaha awwala marratin qada'an thumma athbatahu وكان مخصوصا بالمواظبة على ما فعله مرة جاءت ده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم